بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha biyu ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismal awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري in ba manta ba malam ya buɗe mana sabon faifai a ciki muka ji cewa shi wannan tijjani as-samawi kamar yadda magabatan shi suke a kai shi ma haka dai yake bata sake zane ba yana zagin sahabbai da yi masa ƙarya da cewa wai rashin biyayyansu ya bayyana ƙarara a lokacin da aka zo sulhun hudaybiya wanda mun karanta abin da ya faɗa a abin da ya kabata na karatunmu a yau sai malin ya ce aljawabu ala haza martani akan wannan maganan nashi anna ma zakarahu min muraji'ati umar lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi amri sulhi abin da ya faɗa na jan da sayyidina umar yayi dangane da al'amarin sulhu cewa wai dan menene umar ya tambaya da cewa ba mu ke kan gaskiya ba su suna kan bata ba kai ne manzan Allah na gaskiya ba kun gane wa kadhalika ta'akhkhur sahabati fi bidayati al-amri an an-nahr wal halki da kuma jinkirin da sahabbai suka yi a lokacin da annabi ya umarce su da aski da kuma yin yanka hatta nahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa halaka har sai sanda annabi ya yi nashi yankan kuma ya aski kullu hadha sahihun thabitun fi sahihaini malai ce duk wannan abin da ya faɗi ya inganta ya tabbata cikin bukhari da muslim wa gairihima da wasu littattafan min kutubul hadis daga cikin littattafan hadisi allati naqalat akhbar sulh hudaybiya wanda suka ba da labarin abin da ya faru a lokacin sulhun hudaybiya kun gano wannan da kyau ku duk wannan tabbas ya faru haka ne bukhari da muslim sun ruwaito bukhari ya ruwaito wannan bayani a cikin fatawul bari ka duba fatawul bari kitabu shurut babu shurut fil jihad a mujalladi na biyar shafi na 329 lamba hadisi na 2731 da lamba hadisi na 2732 da kitabul jizya a jiz'i na shida shafi na 281 lamba hadisi na 3182 da sahihu muslim a kitabul jihad wasiyar babu sulhun hudaybiya a jiz'i na uku lamba hadisi na 1411 da lamba na 1785 da cikin littafin musnad al-imam ahmad a jiz'i na uku shafi na ɗari hudu da tamanin da shida Allah madaukin sarki ya samu dace. Wa ala hadhainil amraini madaru ta'anihi wa salafihi min ar-rafida. Mala yace akan waɗannan abubuwa guda biyu duk wasu zage-zage da soke-soke wanda 'yan Shi'a tun daga kan shi har magabatan shi daga cikin 'yan Shi'a da ke zagin sahabbai to a haka suke. ala ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sun yi maganganun soke-soke kan sahabbai Mala ce, wala mata ana fi she'in min haza ala ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Da duk mai hankali da ilimi, in ya kalli waɗannan abubuwa ba inda wani masoka yake ga sahabban annabi. Kun fahimci wannan da kyau ku? Ba wani masoka a ciki. La Umar wala gairihi mina sahaba. Umar bai cancanci suka dangane da tambayoyin da ya yi ba. ko wani daga cikin sahabbai. Alladina shahidul Hudaybiya waɗanda suka halarci sulhun Hudaybiya. Bun gano wannan da kyau ku? Inda sun yi wani abun banza, da Allah ya ce, Laƙadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka ta hata shajara, da sai ya faɗi kuma wata magana. Allah ya ce, Ya yadda da muminan nan duk waɗanda suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyan wa'alima ma fi ƙunobihim sau da Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu wa bayanu zalika malai ce ga cikakken bayani annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana ƙadar a filmana yadda abin ya faru annabi ne ya mafarki annahu da halan makkata cewa ya gan shi ya shiga makka wa ƙwafa bilbaiti har ma ya yi tsawafi fa'akbara ashabahu bi zalika sai tara sahabbai ya masu bayanin haka wa huwa bil madina lokacin annabi yana madina falamma saru ma'ahu amal hudaybiya yayin da suka taho a shekaran da aka yi wannan sulhi na hudaybiya lam ya shukka jama'atun minhum ba wani wanda ya tambaba daga cikinsu anna hazihir ru'ya ta tafassaru hadhal am cewa a wannan shekara ne mafarkin annabi zai fassaru cewa za su shiga su yi umara su yi tawafi su yi sa'ayi su yi saisaye su yanka ba wanda bai sakankance haka zai faru a wannan shekaran ba falamma waka amru sulhi yayin da kuma al'amarin ya koma sulhu kuma an yarji'o amahum haza cewa su koma a wannan shekara ba za su yi umaran da annabi ya mafarki cewa ya ga ana yi ba dole sai baɗi thumma ya'udul amal qadima shekara mai zuwa sai su dawo waƙa amur sulhi sai al'amarin sulhu ya bayyana an yarju amahum haza sun mai udu amal ƙadima ko? shakka zalika ala ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan sai zafi a ran sahabban annabi abin yi masu nauyi ka duba tarihu tabari a jiz'i na biyu shafi na 635 da albida wani haya na ibn kathir a mujalladi na hudu shafi na 170 فجعل عمر على ما عرف به من القوة في حلف الحق sai Umar a bisayen da aka san shi na jajircewa akan a tsaya ma gaskiya wa shidda kuma shi mutum ne mai tsanani fihi don gane da tsaya ma addinin musulunci sai ya zo yas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tambayan annabi wa yuraji'uhu fil amri in annabi ya faɗi sai ce to ko manzo Allah ka zafa ولم يكن أسئلته التي سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشك tambayan da diye ma annabi ba ya dan shakka ba ne saboda Allah ce fa'alima ma fi qulubihim ba shakka a ciki kwata-kwata fi sidiqar risalati fi sidiqar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bai shakka dan gayan da gaskiyan annabi aw radin alaihi kuma ba yayi haka dan musu ga annabi bane walakin kana mustafsilan amma kana mutakarriran ladaihi yana neman a ci gaba da abin da ya ga ya faru ne a baya kun gano wannan da kyau ku min annahum sayadkhuluna makkata cewa fa sai sun shiga makkan nan wa yatufuna bil baiti kuma sun yi dawafi ba dai annabi ya gani ba to kawai a tafi ba matsala saboda annabi ya yi irin wannan mafarkin lokacin da aka zo badar ya gaya musu wa idh yurikahumullahu fi manamika kalila kun gano wannan da kyau ku Allah ya nuna mu annabi duk abin da zai faru a Badar kuma ya gaya masa sahabbai irin abin da ya gaya masu kuma su ga haka ya faru to shine Umar ya ce ah to ba ka gani ba eh ba kana muka kan gaskiya mu je kawai ba wani abin da zai faru kun gane wannan da kyau ku ai an yi a baya mun ga alherin abin to yanzu ma a ci gaba alherin na tafi ina fatan mun gane wannan da kyau wa arada bidhalika an yahfiza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi Umar maganan da yake shine annabi ya zabara ala dukhuli makkata kawai ya shiga garin makka wa adamin rujui ilal madina kar a koma madina lima ya rafi zalika min izzi dinillah irin yanda ya ga addinin Allah na samun buwaya wa irgamin lil mushrikina ko mushrikai na tozarta shi yasa kawai ke ganin ai a shiga kawai ba wani abu kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu akwai abu suka nan qala an-nawawi nawawi yace qala al-ulama لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور tambayan da Umar ya da maganganun da ya yi kwata-kwata babu abin da yake shakkan wai Umar na shakka bal ɗalabar likashfi ma hafiya alaihi nema yake a mai cikakken bayanin abin da ya bayyana gare shi abin da ya ɓoye gare shi haka ne ko ba haka ba ne in irin wannan musu ne sanda annabi ya naɗa jeshin umara ya ce Usama zai ɗan harisa ne kwamanda na farko, kwamanda na biyu Jafar, Jafar ya ce san bai daba annabi ya ce ya haƙuri ya ja ya ja, to a nan ma shi ma shakka yake kuma yi ma annabi tsiwa kenan bai bi umarnin manzan Allah ba. Lokacin da annabi zai je Tabuka ya ce Ali ya tsaya ya tsara gari sai sun dawo, Ali ya ce don me za a bar shi ya zauna tare da mata da tsoffi da masu rauni, annabi ya ce ba za ka so ka tsare man gari kamar yadda Haruna ya tsare ma Musa ba. jama'a mun gano wannan da ke yayi ma annabi jayayya ne ko kaza ko kaza jama'a kuna fahimtar wannan da kyau manganu ne suke kawo na iska domin kawai su fada da addini Allah madaukin sarki ya sauwaka sai ce wa hassan ala idlalil kuffari kuma Umar yana kwadayin kawai aje ba wani abu yana mai kwadayin ganin kafirai sun tozarta wa zuhurul islam da kuma bayyana da buwayen musulunci kama urifa min khuluqihi radiyallahu anhu kama yadda kowa ya san ɗabi'an Umar a haka wa quwwatihi fi nasriddin da yanda yake da ƙarfi da jajircewa wajen taimakon addini wa izlalil mubtilina da kuma kaskantar da mutanen banza gani yake kawai ko da ƙarfi mu shiga ai garin mu ne dama sun taɓo mu ba su ji mu koya muke ba to yanzu mu je don su ji karanta sharhin muslim a jiz'i na sha biyu lamba na ɗari da arba'in da ɗaya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wani kala haza aidan ibn hajarin rahimahullah har ilawa ibn hajarin ya ba da labarin wannan allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda an ba'ad sharrahil hadith daga wasu malamai manya da suke sharhin wannan hadithi da karanta fatolu bari mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da shida. Fa Umar radiyallahu anhu kana fi haza mujtahidan Umar ijtihadi yayi hamalahu ala haza shiddatuhu fil haqqi me kai shi wannan ijtihadin shine irin yanda yake da tsauri akan a tsaya ma gaskiya ba gudu ba ja da baya wa quwwatuhu fi nusratil islam da yadda yake jin ƙarfi na taimakon musulunci ko a mutu ko a rai wa gairati alaihe da kuma irin yadda yake da kishi akan musulunci ma'ama kana kada awwadahum alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin kuma yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi min al-mashwarati na wannan shawaran wa ibda'in ra'ayi kun gano wannan da kyau ku shi yasa yake ganin kai annabi ya riga ya masa bayani kun gano wannan na za a shiga garin nan kuma maganar da annabi ya faɗi ya faɗi irin sun fi dubu sun faru to ko wannan maganar na annabi za a shiga ba wani abu nan da nan kawai sai Umar ya kawo shawara cewa a shiga kuma ya faɗi ra'ayin abin da ke ran shi a shiga ba wani abin da zai faru kafiran nan gudu za su yi aje kawai a buga a bige su imtisalan li amrillahi ta'ala saboda maganan Allah da ya ce fa'afu anhum in sabe sun yi ba daidai ba kai masu afuwa wastaghfir lahum kuma kai masu istighfari wa shawirhum fil amri ka rika neman shawaransa akan komi wa qad kana kathiran ma yastashiruhum annabi yana yawan neman sahabbai shawara wa ya'khudhu bi ra'ayihim kuma in sun kawo ra'ayi manzon Allah na karba kamar stasharahum yawma badarin kamar yanda ya shawara da su a ranar yakin badar fi zihabi ilal ir cewa kuna ganin mu je mu tar wancan ayari na su Abu Sufyan wa akhadha bi mashwaratihim kuma suka ba shi shawaran aje kuma manzon Allah ya karbi shawaran wa shawarahum yawma uhudin haka ya nemi shawaran su ranar yakin Uhud fi an yaqauda fil madinati ko dai ya zaman shi a Madina aw yakhruj lil aduwi ko kuma ya je ya haɗu da waɗannan makiya a kwafsa fa ashara jumhuruhum bil khuruj ilaihim mafi yawanci suka ba da shawaran a fita fa kharaja ilaihim annabi ya fita wannan yasa abdullahi dan ubay dan salul ya koma da baya zigi ɗaya bisa uku na sojojin ya janye su jama'a mun gano wannan da kyau ko dan da annabi ya ba da shawara sa abdullahi dan ubay dan salul sai suka ce a'a su suna ganin ba haka ba haka za a yi ba haka bai cancanta ba sai annabi ya ɗauki shawaran wasu sai suka ce don menene bayan su ne suka fi cancanta masu ra'ayi masu tunani masu ilimi annabi bai ɗauki shawaran su bai ɗauki shawaran wasu sai da aka kusa isa uhud sai abdullahi dan ubay mutum dubu ɗari tara ne sai janye ɗari uku ya zige su ga komo ya tsibbace su ya hana su ma zuwa inda annabi yake kwata-kwata wannan ya taimaka wajen karyewan yakin annabi kuma da annabi ya dawo madina ya ci gaba da tare waɗannan mutanen ya hana su motsi kwata-kwata duk inda annabi yake abdullahi dan ubay dan salul ya hana su zuwa da yawan su haka suka mutu annabi na raye ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye to shine sai yake cewa wa shawarhum yawmal khandaq haka a ranar yakin ahazab ya nemi shawararsu fi musalahatul ahazab shin ai sulhu bi thuluth thimar madina cewa za a ba su ɗaya bisa uku na abincin madina da dabinanta mun gano ne kyau ku ama irin na wannan shekaran fa ba alaihi sa'adan sa'ad ibn mu'az wa sa'ad ibn ubada fataraka zalika sai su biyu suka ba da shawara na biye watsi da maganar sulhu wa shawarahum yawmal hudaybiya a ranar yakin hudaybiya ma annabi ya nemi su shawara an yamila ala zararil mushrikina fa qala abubakar inna lam naji al qitalin cewa ko a je a farma zarra'an su sai abubakar ya ce ya rasulullah mu ba mu zo garin nan yaki ba wa inna ma ji'ina mu'tamirina mu mun zo umara ne fa ajabahu ila ma qala sai annabi ya karbi shawaran abubakar wannan shawarar na abubakar ne umar yake cewa ba mu je mu karbar ka je kaza kaga sai suka ɓoye shawarar abubakar kun gano wannan da kyau ko sai suka fito da maganar umar karara don su samu su ci mutuncin sayyidina umar fi hawadisin kathira ya tsula zikiruha annabi yana neman shawarar sahabbai a abubuwa masu yawa wanda ba wannan ba in aka ce za a ambace su bayanin ma zai tsawo ka duba tafsirin ibn kathir juz'in farko shafi na 420 inda tafsirin qauli ta'ala wa shawirhum fil amri kun gano wannan da kyau ko di ya kawo wannan annabi yana shawara da sahabbai akan duk abin da manzon Allah zai yi faqad kana umar radiyallahu anhu yatmau an ya'khudha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ra'ayihi saboda umar ya ga an dauki ra'ayin abubakar to ƙoƙari yake gamsar da annaba har a ɗauki ra'ayin shi fi na jazati ƙureshin wa ƙetaluhum cewa a kawo da waɗannan ƙureshawa a yaƙe su kawai wali haza da wannan ne raja a wofi zalika in annabi ya faɗa sai ce ya rasula a kalli ka zaman warja ababakarin sai abubakar sai ya koma falamma ra'a ittifaquhuma amsaka an zalika yayin da ya ga abubakar ya rinjaye shi ra'ayin abubakar ya gamsar da annabi to shi ma umar sai ya kame kawai wata rakar ra'ayahu sai ya bar ra'ayin shi fa'azarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya bashi uzuri lima ya alamu min husni niyyatihi saboda abin da annabi ya sani na kyakkyawan niyyan umar wa sidiqihi da duk abin da yake yanayi ne akan gaskiya annabi ya gamsu ya amince da shi amma su waɗannan 'yan shi'a la'anannu su kuma ba su ba shi uzuri sun yarda da shi ba amma tawaqqufu sahaba anin nahar wal halki da sahabbai annabi ya ce su yanka kuma su aski me yasa ba su yi nan da nan ba hatta nahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai da annabi ya yanka wa halaka kuma ya aski ina cewa yanka ne saboda ku fahimci me ake nufi suka ne mafi yawanci nan wajen ba wanda suka sayan da ake soke raƙumi ina ganin ana ko wanda ya taba ganin yadda ake soke raƙumi wanda ya taba gani an soke to mutum ɗaya biyu duk wannan gayyan mutum biyu suka taba gani shi da nake cewa yankawa saboda me muka taba gani yanka rago waye a nan wajen bai taba gani yadda ake yanka rago ba waye bai taba gani yadda ake yanka kaza ba kowa ya gani kowa ma taba yi ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce falesa ma'asiyatan wannan ba sabo bane da amrin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da umarnin da annabi ya ba su wa qad zakara ulama lahu iddat tawjihat malamai sun yi maganganu da yawa wanda suka bayyana da cewa wannan jinkiri da sahabbai suka yi ai ba laifi bane da laifi ne da annabi ya faɗa shi annabi bai ce laifi bane kaji yan gaza gani su sun ce laifi ne Allah bai saukar ya ce laifi bane yan gaza gani sun ce wai laifi ne kuma Allah sai saukar da aya ya yaba ma duk abin da aka yi a wajen ma har ya ce tukuicin aljanna ya tabbata jama'a kun gani qala ibn hajarin qila ka annahum tawaqqafu li ihtimali an yakuna al-amru bidhalika lin-nudubi malamai suka ce jinkirin da suka yi su sun ɗauka al'amari ne na mustahabbanci ba al'amari na wajabci ba, kun ji ɗaya? Au, liraja'i nuzulul wahayi, ko kuma suna ganin wahayi zai sauka bi ibdalis sulhil mazkur cewa Allah zai soke wancan sulhun, a ba su izini su shiga. Au, ta hasisihi bil izini bi duhulihim makkata zalikal am li itimamin nuskihim, ko kuma akwai wani bayani na musamman da daga baya annabi zai zo ya ba da izini na shiga garin makka a wannan shekara kaga in suka soke taguwansu a nan ba su da wanda za su yanka a can sai suka ɗanyi jinkiri su gani ko daga baya za a zo a ce kai kuma shiga kawai ba wani abu wasawwaga lahum zalika li annahu kana zamanu qu'in nasakh saboda abin da yasa suke haka saboda wannan zamani ne na nasku ana nan za a faɗo wani hukunci an jima ba daɗewa kuma sai zaga an soki kun gano wannan da kyau ko wannan sai tasiri a tunaninsu ganin suke a ɗan jinkirta mai yiwuwa ma Allah maɗaukin sarki zai zo ya soke an yi haka ba ɗaya ba biyu ba har ma sai da ya kai Allah ya ce ma nan sakmin ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa yahtamil annahum alhathum suratul hal fastagraqu fil fikri lima menene lahiqahum min adh-dhull inda anfusihim ma'a zuhuri quwwatihim waqtidaruhum fil i'tiqadihim ala buluge garadihim mala yake cewa wa ya hata milu kuma za a iya fassara wannan jinkirin da suka yi na yin yanka da suka annahum alhathum suratul hal sun tsaya ne abin na ba su mamaki mun gano wannan da kyau ko irin wannan abin da ya faru fil fikiri an ba su umarni amma mamakin abin da ya faru sai tunanin shi ya ɗauki hankalinsu lima lahiqahum min adh-dhulli na irin abin da suke gani na ƙasƙanci inda an fusuhin wai su ne yanzu arnan nan da suka bibbige a badar da uhudu da ahazab wai kuma su hana su shiga cikin gari ma'a zuhuri quwwatihim tare da waɗannan arnan fa sun ga ƙarfinsu waqtidaruhum da kuma ikon da suke da shi bi itiqadihim ala bulugi garadihim da kuma yadda suka sakankance fa in suka so su shiga fa za su shiga ba abin da zai faru kun gano wannan da kyau ko kuma wai ikon Allah yanzu su ne suka rika yadda da irin waɗannan abubuwan kafirai na masu cin kashi to wannan tunanin da suka zurfafa a cikin shi har aka zo ana masu magana ma basu ma gane me ake ce masu ba wani lokaci in hankalinka ya ɗauku zuwa ga wani abu ai akan zo a yawaita maka magana ma ka ce hankalinka baya wajen sannan waƙada in nusukihim bil qahri wal ghalaba mala yake cewa kuma za su iya yin wannan ibadan nasu na umara da ƙarfi da rinjaye au akharu limtisali li'tiqadihim anna al-amr mutlaq la yaqtadi al-fawr ko kuma sun yi jinkirin yin wannan yanka da askin ne domin sun fahimci umarnin annabin ba wai su yi yanzu yanzu ba za su iya barin koda zuwa an jima ne sa yi jama'a mun gano wannan da kyau ko wa ya hatamilu majmu'u hazil umur li jumu'i majmu'ihim duk waɗannan abubuwan da aka ambata ko kaza ko kaza ko wanda ka ɗauka zai iya yiwa shine dalilin da yasa suka yi jinkirin ina fata mun gano wannan da kyau shi kullum mumini yaltamisul ma'adir yana neman ma ɗan uwan shi mumini uzuri ne amma shi munafiki kullun yaltamisul uyub yana laliban aibi ne وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عدم الامتثالهم أو سروايوين da suka zo yayin da annabi ya ga sahabban ba su bi umarnin kai tsaye ba da khala ala ummi salama sai ya shiga wajen matan shi ummu salama fa zakara laha zalika yace kin ga abin da mutanen nan suka yi amma kaga wancan ta kadarin sai ya boye wannan shine nake muku ishara a karatun da ya gabata don kar a yaba ma ummu salma cewa ta ba da shawara faƙalad ya rasulallah sai da ce ya manzan Allah la tukallimuhum kai shiru ka rabu da su fa innahum qad dakhalahum amrun azimun wani al'amari mai girma ya riga ya dimauta su mimma adkhalta ala nafsika min al-mashaqqa fi amri sulhu na abin nan da ya faru gare ka kai kanka ya dame ka na wani al'amarin sulhu to ina gare su rujuihim bi gairi fatihim kuma za su koma gari ba tare da cin nasara ba kuma tunani zai zo yahudawa da mushrikai da munafukan maka madina za su yi masa dariya wannan tunanin ya riga ya shiga cikin gwalwansu rabu da su je kai wancan aikin naka to kaga in ya ɗauko labarin ummu salama ya faɗa to za a ce a to ya ga abin ya bayyana damuwa ne suka shiga har damuwan ya sa suka manta umarnin ko ma ba su ji ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to sai ya ɓoye sai ce sai annabi ya shiga sai ya fito kuna fahimtar wannan da kyau ko inda ya sake ya faɗi da ya shiga ya fito me aka ce me ko me yayi to za ci au ashe ma abun a fili yake amma da yake makiri ne sai ya gutsire labarin daga ƙasa ya gutsire shi daga tsakiya ya datse ƙarshen shi sai kawo shi gundugulen shi wannan bayani mala ya ce zakaru ibn hajarin ibn hajarin ya faɗe shi bi fato libari a mujalladi na biyar shafi na 347 fa asharat alaihi kama ja'a fi riwayat al-bukhari ita ummu salama ita ta ba annabi shawara kamar yadda ya zo a cikin riwayan bukhari an anukhruj thumma la tukallim ka fita daga tantin nan karka ce komi la tukallim ahadan karka ce ma kowa komi minhum daga cikinsu kalimatan ko da kalma ɗaya hatta tanhara badanaka ka je ka soke naka wata da o halikaka ka kira wanzaminka fa yi huliku ka yi maka aski fa kharaja falam yukallim ahadan minhum sai fito bai ce ma kowa komi ba hatta fa ala zalika har sai da ya haka sun manhara badanahu ya soke taguwan shi wada a halikahu ya kira wanzamin shi fa halakahu ya mai aske falamma ra'au zalika qamu fa naharu suna ganin annabi ya nan da nan kowa tashi ya yanka kuma ya aski ina fata mun gano wannan da kyau kaga duk sai ya boye wannan wannan bayani ga karanta sayyid bukhari ta da fatul bari a kitabu shurut babu shurut fil jihad a mujalladi na biyar shafi na 332 jama'a kun gano wannan da kyau boye wannan bai kawo ba me yasa sau da makirci da ƙin Allah da ganin gaskiya a murkushe ta za mu ji sauran bayani a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah sannan a cikin nan kuma akwai riban kafa akwai wanda suke cewa ta'atun nisa'i nadamatun wai ma mata biyayya in sun ba da shawara wai nadama ne to gashi an ba da shawara anan kuma an karba an yi nadama eh ya danganta ga irin shawaran da matan suka bada kuma ya danganta ga irin macen da za a ansa shawaran a wajenta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum